الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله تعالى على آله وأصحابه وأنصاره وأصحابه وأقربائه وأهل بيته أجمعين رضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين الإنسانين إلى يوم الدين أما بعد يهوى جماعة المسلمين musamman ma ku da Allah ya bangiji ya ba ku aron dama da zarafi kuka halarta wannan zawiya tamu a wannan la'asariya da kuma makwabtanmu na wannan zawiya wadda dumuriyar da muke yi sautin na isa gare su da kuma ɗimbin miliyoyin al'ummar musulmi wadda muka samu ganewa da ku da tsarin kafafen watsa labaran nan namu guda biyu masu albarka tashan gidan rediyo brc bauchi ɓangaren brc fm ko brc 2 wadda muke tare da ku kowace karfe goma na safiya kullum tun farkon ramadan zuwa karfe sha ɗaya da kuma ku da muke haɗe da ku ta tsarin gidan talabijin na ƙasa amma yankin jihar bauchi wato nta bauchi dukanmu kowanne da sunayensa da darajojin da allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi masa na haɗa musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته yau muna da asariyar laraba kuma la'asariya ta goma a wannan wata ta tara watan ramadana inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a cikin wannan wata yanzu mun ci sulusi saura sulusani ko sulusai ne bil mafuliyati to haka muna kirga hijira na fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim shekara dubu da shekara ɗari hudu da shekara talatin da bakwai wani dawo kan wannan aiki mai wuya mai wahala aiki mai riba in an dace aiki mai hatsari in an zame ya Allah ka dakatar da mu ka ka zamar da mu Allah Ubangiji ka yadda mu fahimci wannan littafin naka a kusa daidai Allah ka mana arziki mu isar da shi wa halittunka a kusa daidai Allah sai wa halittun nan na su gata su fahimci shi wannan sako a kusa daidai da mu da su da sauran musulmi ka ba mu dama mu aiwatar kusa daidai kai mana rama ka ji kan mu ka samu a gidan da ka gina don ka zuba wanda suka yi maka daidai amin ya Allah bijahi imam al-anbiya sallallahu alaihi wasallam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإلى عذاب النار الله أكبر ولله الحمد bayi a wajen Allah iri biyu ne a akwai bawa sa'idi Allah ka sa mu cikin su adabu akwai bawa shaƙi Allah ka sa ba mu cikin ajiya ulbu'uda to marasa rabo su ne wanda suke takaita duk burwaya da kai komo da ƙoƙarinsu da kasa baccinsu da rashin zamansu kawai su samu duniya ne shi ne jiya ubangiji Allah ya ce mana to wai nan kam a lahira ba su da min halaki ba su da komo kankan rabo ba su shi amma bawan da yi riba shi ne bawan da yake idonsa biyu idonsa na dama yana kallon inda ya fito don nan zai koma idansa na guna yana kallon inda yake yanzu don ya yi karatun da za a ce a baki makin jarabawa a inda ya fito. To shi ne jiya masu aikawa kan duniya, duniya ko suka sani ita suke wani juma a jikin da suka tsoma duk wani ƙaton tabo da su gani a jikin su to a gwagwarmayar su a wani duniya ne suka samu wannan tabo. Sai ka gaba su magana da wani sun saba, sun saba ne akan ya da ko tura kan abin duniya su ma sun da ko tura to sai ya za su ɗauka. Wannan mutanen a duniya da su da dabba uwa ido ba daya yadda dabba ke cin abinci tumbun sai dauka ya yi karkara haka su ma ya su kenan ya akuluna wa ya tamata'una kama ta kullun am fannaru wato wannan ba mutane bane kwata kwata mutum shine wanda yanzu nan Allah zai labarta mana su Allah ka sa a ciki ya ce wa minhum daga cikin mahajjatan nan mu'minai wanda za su sauko daga arfa su je mu galiba suna zikiri su je su kwana gari ya waye su koma mina su yi aski su yi hadaya su kunce harami kafin kuma an arfa abubuwan sun an bar kwanakin mu da sun kare to kuma sai a isra kuma sai a koma zuwa ga makka to a cikin al'adar in mun mai da karatun yadda ya fito tun da ana maganar dai fa'iza a wasu min arfatin ne, to kenan ana maganar haji, to an dawo ƙaryen duniya gaba ɗaya ma wa minhu akwai cikin mahajjata, akwai cikin muminai man ya ƙuru wanda za ka ji yana cewa rabbana ya ubangijinmu Allah atina ka bamu fil duniya a wannan kankanuwar gari a duniya wato min al-dunuri wato ita a takure take ba ta isa dan adam ya lalace wai dan ita wajen ita a duniya ce ita ba ta da wutsa ba ta da fadi dan akwai abin da babu a cikin ta aljanna kuma da fadi komai akwai a ciki kenan an kira a duniya a alqur'ani fiye da adadi mai yawa amma sunan ta ke saboda Allah ba ta isa Allah ya kalle ta ba balle kallaka ta mabayi wai ku zaki dan sai ku neme ta ba ta isa ba ya kira ta makusanciya a duniya ita a kurkusa ake samun ta amma aljanna akwai amadan ba'ida ya ka mutum sai ya yi kamar yana yi ya gwada wa Allah yana so Allah ya masa muwafaqa ya dafa maza kula da ganci a aljanna za ka wanda ta ganci a aljanna sirrorin da suka kawai aljanna ma na suna da yawa amma a duniya ana samun ta kyauta ma duniya tana barci ma tana zuwa ta tashe ku kai aure tun da ita kila amma aljanna ya biyo ba a'a ko aljannar firdaus dan abu ai sai ka isa a gayyace ka buɗewa aljannar Allah tana da tsada ita ce sir'atun lahi jariya dukkan hajar Allah ba hajar da take aljanna a nan ne maza Allah ya rasa haƙorarsa na tabbatar da mumine su gane shiga aljanna sai an wahala a nan ne ibn auki ya rasa kamarsa ana gwada masa aljanna sai an gwada ana so haka jama'a kar mu makara mu wannan kankanuwar anguwa har yanzu nan ba ta fitar da musakkari ba har yanzu kowa gara take da yaudara kawai kawai gobe aure kuma ka mutu yau shi ke ka ce nan ka tabbata ba kai ne angon ba amma kun yi nema amma ba kai bane ke za ka ubangiji yana jan kunnen mu wa'incan masu maganar duniya zalla a lahira a sararru ne ta tashi matsiyata ba su da makoma ba rama ba gafara zan kuma rabbana masu cewa atina nan kuma sai a kula a kuma cewa wai ataina kaji ana addu'a mutum ce rabbana ataina to kaga atina ka babu ataina kuma ka zo mana nan mana jira kuma ga kira ku ka kira sai ka kira Allah Allah kun hallara yazo da wanzo lokacin da kuke addu'a wani kuma yazo ne kun hallara kuma yazo wa ba roƙo ba rabbana ya lamu ataina haka ataina nan kira wanda za ka bi inda a wannan ayar ce arabiya ce wanda qur'ani ba zai karbi wannan kwaran ba atina kababu na kababu haka ga can muna roƙo ne Allah ka ba mu kyakkyawan alfarori fi duniya a duniya wa hadaratan ka kuma ba mu kyakkyawan sakamako fil akhirati al akhirah wa qina azaban nar karshen karshe ya Allah muna tuba mun ji kana da wuta jahannamu ya Allah ba mu kaunanta kana da jarimu ya Allah ba mu kaunanta kana da huda madu ya Allah ba mu kaunanta kana da hawiyatu ya Allah ba mu kaunanta kana da lazza ya Allah ba mu kaunanta kana da sakara ya Allah ba mu kaunanta kana da farin wailu ya Allah ba mu kaunan wailu ba mu kaunan farin wailu ya Allah kana da farin gani ya Allah ba mu kaunan gaisu babu kaunan kwanin gaisu ya Allah kana da jubbul huzuni kana da salatu kana da azalamu kana da hamimu kana da zako kana da zabaniyawa madaka Allah su wa'annan wakila azaban na Allah muna roƙo ka shiga tsakanin mu ka tsallakar da mu ka kiyaye mu azabun jama'a kun ga wannan karatu wannan addu'a ya shamile bukatan duniya in dai duniyar da za a haɗu ne wa a dafa ta a kulla aljanna ba duniyar ke zana da rafsana jinjin ba kuma wannan ya shamile bukatan mutum a lahira a lahira duk wanda Allah bai tsallakar da shi azaban wuta ba malam shi fa a lahira lahira ta faɗe masa gara masa duniyar da ya baro maimakon lahirar nan fara dan adam ka kula mu kula mu gwada wa Allah ba duniya ce a gaban mu ba duniyar nan annabi ya ce jifa ce wato ita mushe ce wanda suke kai komo ya zo same ta yake humul kilabu su ne karnuka wadaka mai da hankali mu mai da hankali mu mai da hankali komi kake nema an ba mu wani irin sa a duniya kuma yau ya mutu bayi ko abin ya kare bayi nan kuma ya busa kawo baya nan ɗauki kuɗi in ce kuɗi ne makarantar da mu muke dambe kai dambe da wani matanka kai dambe da baban matanka ka ɓata da abokin wai dambe wai wai ya ci maka kuɗi ne to an ba annabi Allah Sulaiman mulki da kuɗi amma an ba wa ƙarunu ƙaru ƙaru an ba shi kuɗi zalla kuma bai amfani da ko singil kubo ya samu yardan Allah kaga wannan kudin tir sun matir sun matir da kudin da Allah ya ce ya ba wa ƙaru Allah ya tabbatar in dai kuma da lemon da neman na mana ne ya san ba ma iya rike calculation din wato grand total din ko total amount din ba za mu iya sani ba a kanmu babu alƙaluman lissafin da zai buga mana lissafin Allah sai ya sauƙaƙe mana yake وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة yake na ba wa ƙaruni ƙaruni ɗan wani gado ya masa ta'adda mu kuma mun baki wani abu na ɗakunan zuciya a wuce maganar karanti sai kuɗi ya zama na kowa yake an sa karanti yanzu nan ana maka maganar economy ne kawai ya shafi kuɗi ya tafi kaddara ya tafi arzikin waje ya tafi na cikin ƙasa ya ce ma irin arzikin da inna mafati abu ƴaƴan makullan kawai a kulle so wannan mai kallon gaba a zo a je dan makullin a kulle wannan so mai kallon yamma a kawo dan makullin a kulle wannan so mai kallon kudu a kawo dan makullin a kulle wannan so mai kallon arewa a kawo dukkan dukkan dukkan dukkan ba wai kuɗin ba ba dukiyar buhu nawa ne a nan na gold buhu nawa ne a nan na dinari a'a ya'yan makullan la tanu'u bil usbati in aka samo jama'a ulil quwwat wanda aka wanda Allah ya ba su karfi la tanu'u bai gagare su dauka manganin ya'yan makullan ba mutum ɗaya ba ba biyu ba al-usbatu masu arabiya sun ce uku ya fara daga bakwai har ya shekara suka ce har ya wuce to sai an samu kuma ulul quwwati in Allah wanda babu jinya a cikin su babu yunwa ba lafuka ba san more babu typhoid babu ulsa ba basir a samu lafiyayyu to da su kasa daga mangalolin da aka tara ƴaƴan makullan ɗakin dukiyar karu sai aka gai da abul haisa ma aka shiga kamalan yaya za a yi mu samu gajeren kima na yawan ƴaƴan makullan nan shin mangaloli nawa ne abul haisa ma yake manya sun gaya mashi da dan iya kima ta wannan adadin a matsayin kima wato raƙumi saba'in a musulunci to wannan shine kiman da manya suka yi in ji abul haisama domin a ɗan samu wajen tsayawa ne ba ba fa hakikanin adadin nauyi ɗaya ga kullum ba ne. Malam rakumi saba'in ko kuɗin ne aka loda musu malam ai kuɗin nan ka san ya san kuɗi to ƴaƴan makullan ne ka san kowane ɗaki ɗaya mai zuciya. To to yanzu ɗan wannan nan iya amsa gafata ba. Da ka gane kuɗi daban kuma arziki. Yanzu kai ya kwana da yin wannan an yi wafaka ka zo fita daga duniya aka baka wato abin da ake cewa fat ko direct entry kace la ilaha illallah muhammadu sallallahu sai a kai ka aljanna shi ya manta da yayi kuɗi tun da yake ga hukumar Allah kai kuma ka manta da kayi yunwa tun da ka dace ka ji aljanna
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله أكبر ولله الحمد matsajin samammu ya ce kula ika lahum nasibun mimma kasabu kaga wa'incan sai Allah ya faɗe su a matsayin asara wa'annan Allah ya faɗe su a matsayin kun dace Allah ka dace da in ka ji mutum na ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan وإلى عذاب النار ire-irenku ire-iren wa'annan da ka ji ko ka ganku to lahum nasibu su suna da wani rabo ko kwaba a gona in ji Allah kaga wancan ba su da min halakin ma ba nan kuma Allah ya gaya maka a wajensa akwai ajiyar ulaika masu wannan addu'a lahu ya tabbata musu nasibun suna da wani rabo tanadajje nasibun suna da wani arziki ko gaba nasibun suna da wani rabo ka kaura mimma ka gabo kaga aiki ya kuma fitowa da ka magana ina son aljanna da baki ba ta kago Allah sai an ga da magangama na wani tsaya nake nema zai yi maka da kai kai kanka dai kulle kiyama ta tashi a kawo ka bakin aljanna a ce maka tsaya a nan kaga an kawo mutumin da jajijin ya iso saboda hanya kawai misali kan misali da jajijin ji aka ce kaga wannan duk halin sabi nan da ya ga shine Abdulrahman dan Auf radiyallahu anhu kaga wannan mutumin mahaifiyarsa uwarsa mafiya ita ta karbi haihuwar manzon rahama sallallahu alaihi wasallama kaga wannan bai dinga yaki ana karya mashi kafa kaci na na fata an zo dari an zo doli babu wani kaci a dora haka kafan da ya dangane duka a cikin addini ne kaga wannan shi annabi ya gaya masa anta tajirun min tijarir rahmani ibnu awin kai dan kasuwa ne a madina amma kasuwancin ka ba na duniya bane kai kana kasuwanci ne wa Allah jarin Allah dukin Allah kudin Allah ne a hannunka ba ka jiran riba kowa sai riban Allah aka ce ku duk wannan kwalitin shi wannan ya ce aka ce ku shiga aljanna sai ya shiga za ka ce ka bi wala sai ka wai ga kada ga ko ta yi ba mu kai ake wa dai Allah mala mala akwai kiran da ba ta ka bace ka san kiran sai sai ba ta ka bace aka aljanna Allah ya bada aljanna ba zai sayar ba amma yana nufin mu nuna masa muna mu nuna muna a kowace haka kawai ibn Audu sai ce a lissafa wanda duk ba ta bar duniya ba cikin matayen nan guda tara wata ma'aiki ya kaure ya koma rahama ya bautu a lissafa suna nan aka samu suna nan ya dinga kunsa kuɗi a mayan iya ce a kai muku yace da annabi na nan mace zai ke bayarwa tun da bayan nan yanzu da an bau to shi ne ba zai zo aljanna da rarrafe saboda kwankwashin misali kwabo bayan kwabo sulai bayan sulai balle yanzu ka ce naira bayan naira balle kuma yanzu ga wata ba duhu wani ta tiriliyon ɗan Najeriya ne ya kawai gama a baki amma bai sai ya gwada maka ga ta ya ganta ba ke kuma ya makance ya samu tiriliyon da ya gwada ba kawai ta malam bai kai ta ba ba ta Allah ya rantsi ya sake ya rantsi ba ni kaunin komi ba ni son komi ba ni bukata kan komi duk abin da ka ga yayi don yi alfarma ne to Allah zai ba mu aljanna amma sai mu wa a dace da ibada wani shi ya kulla lahira akwai wani abu daga ɗaukar haƙƙin Allah hurumin Allah a ba wa hadisi wannan innahu man yusrik billahi فقد حرم الله عليه الجنة ومأويه النار شركة wannan ba yanzu ne Allah zai sheka ta ya miƙa ta wa madalla kuma dole sai an mutunta masa annabinsa sai an so annabinsa sai an yi nazari kowaye kai kowaye ko ɗan zuwaye ko da wajen zuwaye Allah ya ci gani shi annabi fiye da kai fiye da wa'ancan ɗin ko kuwa aka wasu aka koya masa duhul adabi kan ma'aiki to shi da aljanna kwalere kisha emene haihata haihata ba ka je aljanna ba sai ran da kai kwalli da kolin doki an kawo maka ko a daga ko a sai ya ce wani ran wannan kolin doki ce to ran da kai zauna karke to ana tsara da ko annabi ko adabi kuma Allah ya baka ce. Min ma kasabu daga abin da suka yi tsoruri, jama'a a ce a nan ne ake tanadin ba. Ya ce ulaika lahum nasibu sai ce min ma kasabu daga abin da su suka yi azuku, abin da ake ce makasabu ko a cikin sabu shine yake wuri daga ɗaya ƙaro ya zama biyu, ƙaro ya zama uku. Ya ce ce makasibu ɗawainiya da kuma tarawa. to aka to min ma kasabu nasibun din nan da ya tabbata lau to min ma kasabu ba ni ne na ba su ba tashi suka yi su da aikata ni kuma na yadda na ɗora yadda ta Allah ka yadda da mu ka ɗora yadda ka san aikin mu ka ba mu dama mu bauta maka da ikilafi tsantsa Allah ka hana mu turgawa fadawa kan duk abin da ya taba annabi ko da kafar takalminsa ne Allah ka hana mu aibantawa ka hana mu kallon raini mu wannan kafar takalmin wallahu Allah sari'u lisani Allah yana da gaggawar yin lisani akan sanadi a yi hukunci akan sanadi yanzu yanzu Allah zai kare a nan ne manya suke cewa wallahu sari'u lisani nan da ya faɗa ya faɗa ne amma har yanzu duniya ba ta gane sur'a din ba wato hanzari saurin babu wata ya gane to amma suka fada majali na baiwar ilimi da Allah ya mutu su kuda ma'u suka ce to idan aka auna da ayyamu duniya suka ce daga kullowar hanki zuwa rana ta take ta kai tsakiyar sama wa usul istiwa kenan an gama hisabi duk duniya an ga mai tsari kowa ya ga abin da ya ci wanda ya faɗi ya samu kuma pet ko f9 ya gani wanda oku ya hauki ya gani wanda kuma shi wato koransa za a yi in an ba shi koran gwargwadon hantsi ga ga malam zuwa tsakiyar rana in tsakiyar sama Allah ya gama duri jingimin nan jingimin tsakanin mutum da mutum a janibin makwabtaka mutum da mutum a janibin auratayya mutum da mutum a janibin abokantaka mutum da mutum a janibin shugaba da talakawa miji da mata mata da miji ta da baba baba zuwa ga ɗa duka fari jingimin nan kafin a ce zawali rana ta ɗan gota ta fara cin ƙarfi da yamma an sallami kowa gaba gaba kana da irin wannan alƙalin duk duniya kistin duniya duniya ba ba mu ba ba a kan mu ba an yi mazalimi to duka an haɗa ga mutane tsirara amma kafin daga waktar du'a ila waktin istiwa Allah sallami kowa ma suna kuka ya laitani lamuta hisabiya wala madari ma hisabiya ya laita ha kanat qadiya ma agane anni maliya halaka anni sultaniya wannan mai maganan bai sasa da yake maganan ba ba Allah ya haka ko maka amma shi damuwa ce ta kwankwace shi ta birkita shi bai san wannan maganganun ba abinda kawai zai aure yana shiru ke so na gaba yawa wujuhu kaga shi ba alhaq alhaq yake nema ba na neman al'abu wacce ba a ne to za a ce wujuhu wannan mai kan basu ba ma tausayinsa ya bar gun da tausaya wa kansa bai yi ba ku zo ku kama shi fa kullu kaga wani saurayi ya yi dariya bai fasan kullu ba a arabiya amma jin jirin harkokin kawai ya san ba a ji a wuta ba ne a'a malam ai ko ba ka itikani arabiya aka ce maka ka tsaya kake so ka tsaya kake to yanzu karatun nan da kai ake kake kana ji aka ce fagullo alama ne ka sake juyawa domin kai ka tabbatar ba a tsare kalau ba kaga duk wannan kalmomin mai damuwar nan kaga zai dace ba malam saboda ya bar inda zai yi tanadin saboda la la ulaika lahum nasibu mimma kasab to bai aika komai ba wani bawa kuma za a zo da shi a zo da dauri dauri dauri dauri na takardun laifinsa Allah ke bawa ya ubangiji duk wannan bambin nan da mala'iku suka kawo su suka rubuta a rayuwar haka ne ya Allah na yarda ko kana so ka musu tambaya ko sun maka wani abu na ƙari a cikin abin da aka kawo ya Allah ai ba za ka zaɓi ma'aikata masu halinki duk abin da suka rubuta a nan suka ce ni ne ya Allah na yadda ni ne ni ne ni ne to ya da a yi ya Allah sai ka ne sun rika ibadan ka gaba ɗaya ba ta dace ban karɓi komai ba na wafi ba sun karɓa ya Allah dama ai kai ne ne inda ban karɓa ba ya Allah ka cancanta ko mun zama ka karɓa don da za a yi ya Allah ai sai yadda ka lace to tun da kai ladabi kai kuri bari a koma a cikin la ilaha illallah da ka ta faɗa bari a ɗauko guda ɗaya a karɓe ka don abin da ka kunso ba don kai da kai ta ya Allah inda la ilaha guda ɗaya ne wannan bambin zunubi ya ubangiji a kada a wahalar da mala'iku wajen biki ba abin da lalamar raɗe za ta yi da wa'innan tarin zunubai ya Allah ka kai ni makoma kawai ya ubangiji ya ce ba wa ka jira ni sayyidul wujud yace sai a je a lalumo Allah ta dauko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai a zo da ita Allah sai ce to duk allo da wa'incan kaba'ir da sayyi'atun nan da zunubu da hadi'atun nan a tsora fi kafatin yake kuma a zo a tsuwa lalla kuma fi kafatin ukura ana tsorawa da raja'a sai wannan la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallama sai ke yin jaye sai ga bawa ko ana raka shi aljanna manya suka ce a cikin 'yan aljanna kafin a samu wanda ya tsallake rijiya da baya irin wannan aka ce da da wahala abu ya hanya ba gaba tsari ba ya ce kan a wahala da mala'iku ma su ji tone tone a kai shi makoma ina ke yi makoma kuta kuma annabi yake kowane tayi dinsa daya in aka baza maddan zahiri ya tsawon karfin ganin mai gani mai gani ne cewa a ba ne garara garara ba ba mu da aka yi nisan tabu tsakanin cin nama da madara ba a'a wanda ganin da yake raye a nake ce iya ƙarfin ƙarshen ganin suke iya tsawon kowane sayantin da ita da kuma an iyo irin irin irin an ɗauye annabi ya ce dani saba'in ba irin sayantin da a dani ma ga yanzu gashi ya kama aljanna cikin la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi kaɗi a wajen Ubangiji babu wani wahala, shi ya yi mu, shi ya tsora mana rayuwa, in ka zama ya daidai sai da muka samu aron iko da lamun cewa. Yadda muka zame shi ɗin ya ja mu Allah ya fi mu sanin mun zame. Haka isabin lahira ba na kotu ba ne, a nemo shaidu, a je a bincika, suwa a wajen a'a. Ya ga maka wajen alaikum la hafizina كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ina magana ke da kuma wani ala kewaye da kai kana bacci ma rubutu suke cikin an gama jama'a mintocin da muka samu yanzu a gurguje Allah muku albarka muka muka cikin aya guda biyu wannan sura mai albarka ta albarka kuma ubangiji Allah ya ba mu ni'imar ruwa mun gode maka kuma jiya mun tashi da kwananniyar amsa kan maganar kiɗa da waka. Abin da ya faru shi ne na fara cire abubuwan to sai na ga shi kansa saƙon maimakon hukuncino yau mu zo mu yi kuma mun shiga ayyamu Muhammadin Rasulullah kuma an ce da mu take yi to sai na ga ku yi hakuri za a ƙara shi gobe in Allah ya da zai zama diraka ne su sun ɗinka don ya zama to saƙo mai ɗorewa. Allah ya ta, Allah amin, amin, amin ya Allah. Jama'a shugaba Rita yana magana kan wannan littafi na Allah ga wutaccen littafi Alƙur'anin Allah mai girma. Sai da annabi ya gaya sahabban nan na tsarkaka. na iya gaya musu girman alƙur'ani ya ce lauka da ƙur'anu fi ihabin sun mawaka a finnali ma fara annabi ce da za a rubuta ƙur'ani cikin fadan da aka riga aka je ne aljirgin madabo shi ake ce ma ihabu a wajen mafiya yawan fasarar malaman lugar arabiya wasu ba suka ce a aljirju ma lam yudba wal ihab kai kuma sun saba da cewa bayan an je ne ke zama ihabu suka kan aje ne ne ake kiran fata ihabu idan arabiya na kiran fata jenemme jildu da kira wanda ba a je ne ba al-ihabu sannan arabiya na kiran fata wanda ba a je ne ba al-ihabu da kira je ne ne jirtu bisa sabanin su al-lukawiyyun din Allah ta samu su da alkhairi wannan shine abin da zaka samu ka rage muktaru bihari shafi na talatin da ɗaya littafin da babban lugawiyin nan abubakar arrazi wanda ya bar duniya hijira ɗari shida da sittin da shida ba kuma razi mai ba fakar dinin razi mai tafsiri ba shi fakar dinin razi mai tafsiri ya shiga kabari da shekara shida tukuna wannan ya ji shi ya bar duniya hijiran ma'aiki ɗari shida da shida ɗari shida da shida fakar dinin razi mai tafsirin mafatihul gaibi ina zaton shi din ne to wannan shi kuma rabi al-lugawi shi kuma ya bar duniya ya jira ma'aiki ɗari shida da sittin da shida ake ma da kara sittin ne tsakanin biyu kaga na gurgunta mun tsakani sittin ne da mutuwar rabi ne tafsiri da mutuwar rabi ne mukutar shayi gafin ya kara sittin ne in ka sake ɗaukar musnad ta al-imam al-jalil ahmad bin muhammad بن أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني إمام أهل السنة والجماعة wanda ya bar duniya hijirar ma'aiki shekara ɗari biyu da arba'in da ɗaya in ka ɗauki shafi na ɗari da hamsin da hudu zuwa ɗari da hamsin da biyar imam ahmad ya sa maka wannan magana laukalar qur'anu fi jihadin da za ka mar qur'ani a rubuta a cikin fata ثم sa'annan waƙa a ce an sa wannan fatar finnari a wuta ya ce ma tarafa ƙur'anin ba zai kone ba ko ma afirka da ba a samu an kone da ƙur'ani wannan hadisi imam ahmad na da shi ga marjabinsa sa'annan haka kuma al'imamu abdullahi bin abdurrahman abu muhammad kana maganar abu muhammad ad-darimi darimi guda biyu ne malam akwai wani darimi mujassimi mushabbihi to ba shi bane ba wannan darimi na da'irar masu sunanu ne amma wancan shi mushabbihi ne to in mun zo muna magana akan wanda suka fata wajen yi ma Allah jiki to za shi kuma darimi amma wannan darimi tsarkan ne muke magana anan shehun hadisi da ruwaya a dole jami'i ya bar duniya hijirar ma'aiki da kara ɗari biyu da hamsin da biyar ne kaga ya jima a cikin kabari yanzu muna shekara dubu da ɗari hudu da shekara talatin da bakwai shi kuma sun hijira ɗari biyu da hamsin da biyar ya kawo cikin sunaninsa kitabu fada'il qur'ani babu man qara al-qur'ani sunan babin da abu muhammad ad-darimi ya kawo a mujallabi na biyu shafi ɗari hudu da talatin daidai. Jama'a, jiya mun tsaya a kan meye sura, kuma sura nawa ne Allah ya haɗa tukuna Ƙur'ani ya zamanto tanzilun minar rahmanin rahim ko tanzilun minar lahi ko tanzilun min rabbil alamin to sura ɗari da sha hudu kamar da ku da ku duka aka karantar da ku. to balarabe in yake a suratu me yake nufi tun da dai inna anzalnahu qur'anan arabiyyan to a suratu me a sura to shine za mu samu manya masu jami ko gwaba cikin harkar qur'ani ulumul qur'ani kuma masu harkar gwaba cikin luga malaman farko suka ce in an ce maka a suratu ana nufin al-ibanatu nisanta wani abu daga wani abu don a rarrabe suka ce ita ake ce ma suratu a yare kenan yayin da ka fita daga suratul baqarati kana so kuma ka tsaura baqara ta ya hakuri da ka nisan da maza da ka shiga makwabciyarta ita ce wace suratu suratu al to ibana ke an ba da nan ka fito nan kuma ka ji kaga ba dama a ce ɗaya ne to suka ce ma'anar suratu ke kuma an me yasa aka zana surorin nan suka ce an yi haka ne domin a gwada masa al'ibana min suratin ila ukura wa fisaruha anha kuma ana so a gwada maka cewa ka bar wata sura ka bar wata sura kuma daban-daban ne duka qur'ani ne amma daban ne daban abin da ka samu a kan da mai ka fara da mai kai tafiya da mai ka tsare to in ka da surar sai ka zaɓo ko ko sun yi kama a farko to ba ta yi kama kuma har karewa kun ga ba alhaji لأنه يقع فيها من منزلة إلى منزلة فكتيكي كور تكاتي سورة الرحمن عز وجل مدنية وآية تسعة وتسعون آية wanzu abin da ake jira ta aji misali da ka ce ar-rahman allama al-qur'an to kuma ba za ka ce lakum dinukum wali din saboda anguwan da ka fito babu wannan za ku na kun ga li'annahu yartafu biya min manzilatin ila manzil to da yake ana maganar larabci ne to akwai wa'yansu gwaraga ana kiransu gwanayen luga amma sun zo kafin wa'ayi ya tadda mai gida sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kuma annabi ya yi nasarar ganin takardun rubuce rubucen su har ma ya ana kada a kowane wasu daga ciki to daga ciki bisa ladabin fas'alu ahada zikiri in kuntum la ta'lamun kun je a wajen masu ulumul qur'an sun gaya masa abin da ya sa aka kira sura sunanta sura saboda ne a samu al'ibana laha min suratin okra wa fisaluha anha an ce mata suratu li annahu yartafi'u biha min manzilatin ila manzila yanzu kuma za mu tambayi ɗaya daga cikin masu kundin luga na duniyar rubutu akwai nabi akwai nabi da su zubiyani shine ziyadu dan muawiya az-zubiyani dan ba ake yi wa dan az-zubiyani shi ya ba duniya hijira sauran shekara ta takwas ya mutu wa zai gaya mana annabta da shekara nawa kenan annabta da an shekarar goma ne sha uku aka yi hijira to shi kuma na fita tuntun ya yi ya shiga kabarinsa hijiran ne sauran shekara sha uku na yawwa ya rage shekara biyar ban ji ba na ko kuma shekara biyar yawwa ina nema in san Qur'ani ya fara sauka na bidatu zubuyani yana nan ko bayi nan. Yana nan. Ya rage masa ya mutu a lokacin saura shekara nan. Muje ne? Na? shekara biyar ta biyo ma Suleiman shekara biyar aka yi kaza ko aka yi kaza ko sai la kaza na shiga dubuyani ya shiga kabarinsa saura shekara sha takwas sai wujudi ya samu umarnin barin Makka ya koma Madina sauran shekara sha takwas to ke muke cewa to ya rasu annabta da shekara yau ke ai kawai sha takwas din ma gaba ɗaya sha takwas din nan din ma gaba ɗaya ko ka farka daga jire jire ko na shiga zuzuguyani Turkiya ya bar duniya numfashinsa ya tsare an gaishe shi kabari saura shekara sha takwas ba za Allah ya bar man ka fata ku sai koma na shekara biyar ai ba ku masara ba biyar aka yi ne na yau ina nema in san shekaran annabta a lokacin da ya mutu annabta da biyar kafin a yi kenan annabta da shekara biyar sauran shekara sha takwas kuma in an yi maganar annabta da hijira to shi ne yau shi ne ziyaru ɗan mu'awiya ɗan bibahu ɗan jabiru ɗan yarbo'u ɗan gaiz ɗan murra ɗan awo ɗan sa'ad ɗan zubiyan ɗan bajiz ɗan raiz ɗan babakar ɗan sa'ad ɗan kai ɗan ailana ɗan mudau wannan shi manyan ne da iyaye da kakanninsa amma yawancin a jahiliya su ko kaga in yadda annabi ya zama ga yake da shi shi duk da cidansa a gida ya aka san su a duniya ana kiran shi aba umama alkunyaki wani wannan sa aba sumama ko bil mimi afwan ko bil alfi umama ko bil sa'i sumama aba yukanna aba umama au yukanna aba sumama to shi abin da ya faɗa yace alam tara anna allaha ataka suratan tara kulla malikin nuna hajjata zaba-zabu a yi istihadi daga baitin nadibatu zubiyani don a tabbatar shin a larabci akwai mada cewa suratu kasan duk kalmar da ba ta da mada cikin mududul arabiya to ita kalmar ta zama to kuma ba yar larabawa ba ke to tun da aka samu nadibatu zubiyani yana wa ya goma wani sarki yake alam tara shin ba ka gani annallaha cewa Allah nan da ka riƙa Allah a ɗaka suratan ai a ɗaka mulkan a ɗaka suratan ai a ɗaka farkan a ɗaka suratan ai a ɗaka manzilatan kenan sura an kira ta tura saboda menene yartafi'u fi halqani min manzilati ila manzil tara yace da wannan sai ka zama kana ganin kullum wace kowane ma sarki tuna a ƙarƙashin wannan manzilan naka ya tazabzabu yake kira da komowa amma ko kuma an riga an bata to nan kura tana matsayin manzilatu istihadi da baitin da na diga biyani ya ta bayyana wa samu wani bakarai kenan kun ga suratu larabci menene tura a nan ai ma'ana manzilatu shafin kana kan suratar ai wani matsayi mai daraja irin ta fa'ata ilaiha an manzilil muluki wanda ka ɗaukaka ko kuma aka ɗaukaka ka fiye da sauran darajojin sauran sarakuna kudin yadda zabzabu ne suna kai da komowa zama kamanka. Haka ne? Wakila suka ce a sumiyar سورة لأن قارئها يشرب على ما لم يكن عنده كصور الفناء suka ce an ba ta sura ne to duk mai karatun da ya buɗe surar da ba da karatu to ya ɗauki wani daraja da ita kamar ita surar yanzu ta zama tana saurawarsa yana murna da ita to ya yi daban da wanda shi kuma yanzu ke shige ta fake. Kun ga dai duka ana gwada maka dai bambanta abu zuwa wani abu shi ne ake nufi. Wa qila manya suka kuma cewa sun yadda zalika li sharafiha wa irtifaiha kama yuqalu liman tafa'a min al-ardi wa ruhu suka ce an ba wa wannan adireshi na suratu saboda ne saboda ɗaukakuwanta da ɗaukakuwan mai karanta ta kamar dai abin da duk ya bar ƙasa ya yi gini ya ɗauka ce suru ka san ko sarkin wasu mala ya kubu rahimahullahu duk da yi wannan ganuwa da ya kewaye bauchi ya koyo wannan da ya je yakin gubi ya ga yadda gumawa da ganuwa da ganuwa suka yi makansu wani irin wuƙaya ba dan ya yi shiri fiye da shirin su ba to da wannan garuwan ya hana mana ya kubu ya yaƙe su kuma ya galba a kansu bisa sai ya dawo da samfarin in dai shehu ya mata labuni zai gina garinsa to zai mata ganuwa irin na gubawa mutane to menene malam ya rubuta sunan ganuwan turu turu bauti menene maɗaukakin katangan da ya tsare al'ummar bauchi a zo a kama ta hari a ce kenan za ga sumiyat bi zalika li sharfiha wa irtifaiha kama yuqalu li marfaqa min al-ardi turum kun ga kenan sura da ta gama nasi sai ka rubuta falaki kaga ka hauhawai wani kuma yadda ka shigo falakin duk marar nan ya gane sai ya wanke shi kuma ya isa ina kulhuwan lahu kamar ke kai kuma ka iso inda ya wuce suka ce to da wannan ne aka ba wa wannan a jireji suratu da suna suratu saboda ɗaukaka daga karama kun ke ne yadda aka yi tashin kalmar suratu kuma ma'anar ma da kafin suke. Wasila kuma kuma cewa kun biyar bi zalika li annaha bi akun min al-qur'ani ala iddatin min qawli al-arabi lil baqiya su'ur manya anan kuma suka numfasa da ce a ai an ba wa sunan suratu cewa suratu suka ce bi Allah domin ita wannan surar ƙi'atu wata yanki ce min alqur'ani wanda aka kowa daga sura ɗari da ta hudu alqur'ani ala iddatin a duka wani iyaka ko ayar da hudu ko ayar da uku ko ayar da biyar ko ayar da bakwai ko takwas ko tara har sai a je kan kwalmati tsawon sura to su aya ɗari biyu da aya tamanin da aya biyar ko da shida ko da bakwai ko takwas safanin ƙur'ani suka ce to tun da an yanka ne wani abu ne daga alƙur'ani aka yanka ala idabi akan wani siyasa suka ce to ragowar abinda ba a yanka ba shi ma ƙur'ani ne suka ce to larabawa sun sha duk abinda aka taɓa aka bar sauran sai a kira sauran hukumu aka ce idan kare ya ruwa ya bar ku'uru aka ce ba za a sha ba za a yi alwala su ba ba za kuma yi jiki ba aka ce amma idan da a ce kula ne zai lafi ruwa abin da ya rage ku'uru kalbi su mura afuwan ku'uru shirratu su mura ba to shi kuma za a bari suka ce to tun da balarabe ya sha kiran abin da ya ragowa in an raba wani abu aka bar wani abu akan ce ku'uru kalbi ko kudu kaza ke to dole ya kace tunda ka saka sura guda ɗaya ne ai ka bar sura ɗari da goma sha uku to kenan wanda ka ɗaukan nan ka bar wani to sai a kira suratu abinda ka barin ma suratu duba yadda bayan Allah nan suka kasa barci suka nisa suka nemo mana addini malam ba albashi ba alawa kuma ba wanda yake sai da fama makarantar gaba ba rin ba izam izam izam babu kuma ta fita fi ba kuma wasu ma idonsu ba yi bai ba ka fi aiki ka gani ba sun ci Allah ma da kawai gane a cikin ka dole kuma san wannan ba tun ba mu daga bane in ma mun zai tafin da ra'ayi ta mu in muka kara matar sa ake mun duko ya da wannan amma turanci ba ba dole ba ni ban ga faduwa ba in iya alwala ni iya sallah in ba ruwa na kan da yamma eh ina mata bai na san abu ya canza ina mukini na san abu ya canza na san kalmar shahada na san dahiya na san bishiri na san istinjari na san istimari na samu rakana a sallah na san gauri na san ba'adi wannan duka ana gani na ana ce min jari a yau kan da na aifa kuma ya gama shekara shida a kairar shi kuma kasa tana ce irin ku ake kaga irin wannan wadatin littafin nan dole ba ka san na cikin mai kiyama wa innahu la zikrun laka wa li qawmika me ya baka fada da ɗari fa sauka tus'aluna ya Allah na gaya wa ma'aiki ya manzona wannan littafin la zikirun laka ɗaukakar ambato ne a gare ka duk duniya ba wanda da ba shi ilimin wannan littafin da ka kaci ka a duniya ka zo da arzikin ilimin da babu wanda ya samu wani ƙaunika ɗaukaka ce ga al'ummarka ita al'ummar da suke da littafin ka almatayyan bayan sai ce ne wadda saufa amma ku to ka sani ba shi kenan ba da sannu sannu kuma su alula da wani sa ku anan dan tambaye ka sani a filin kiyama akwai tambayar alqur'ani kaga wannan aikin da shi aka rafana mu muka kama an taimake mu sai dai alhamdulillah mun yi sa'a ina ce mun yi sa'a mun samu kabar sai amma dai ba mu kare tari ba su rasu ba ko in sun zo gobe muna da rai da lafiya Allah ubangiji ya mana albarka kuma yau kwamiti ku dinga musu addu'a suna da wariya ba da gaida ake ruwan nan ake sun zo tuni sun bayyana suna ta kulla nan jona nan gutsura nan manna nan ubangiji Allah kuma ya tsara su ga lamarin su mu ma da suka gyara muka fito muka samu a gyare muka halatto Allah ubangiji ya ba mu lada kada su zo daga nesa ma ya zai da muka ba su zuwa nan tun daga fasar wannan gari ya zo tsakanin da majalisar dokoki na shi ai ba ni ta su makala ga shi ne rasa Allah wani gidi dukan mu ya dukan mu dukan mu da ba mu abaka alqur'ani dukan mu ya sa mu tsira bismillahir rahmanir rahim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم وعنهم وبارك ومسجد على نبيك الأعظم وحبيبك الأكرم سيد الأنام نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ya Allah ka ba su yara lafiya ya Allah ka ba su da dukkan majiyyatan mu maza da mata lafiya ko yau ka Allah tana roƙon addu'a ta samu da lura na jinya ta samu da lura na jinya ta samu da lura na sharrin wani mutumi ya haɗa ta da jinnu jinnun na kuma in sun kake mata aure to yana nan kuma shine stand by up ko kenan ku taro a muminai darajar wannan wata a taya ta addu'a Allah zai ba ta lafiya kuma Allah tsallaka ta yi wancan kaidi kuma Allah ubangiji ya ba ta zaman lafiya da mijinta mahaifi ƴaƴayenta to duka masu bukatoci jarba mu dafa Allah ubangiji ga mu Allah ka biya mana dan kwamitin nan Allah ka saka musu da aljanna Allah ka karfafe su Allah ka ƙara shiga lamurorin su Allah ka kai alherin har ku shewan iyayensu da iyayen mu duka masu kama halatta Allah ya ji mu Allah ya shiga cikin lamurorin mu Allah ya rini ta mana yayin da muke ciki Allah ya haffafa mana Allah ya sa alamana Allah Allah Allah Allah Allah Allah ya rahama mana fatiha ma la fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الآتي بما أغلق ولقاته لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانكداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين